السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى في باب القدر أليس كذلك؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطرافسي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة يقول manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid da'if al-mu'minul qawiy mu'mini mai karfi bima za nufassiru al-quwwa huna ina ma na mu'mini mai karfi karfin mu'mini eh eh saboda shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce laysa shadidu bil quwwati bis sur'a innama shadidu man yamliku nafsahu inda al-ghadab alaysa kadhalik to abinda malam yace al mu'minu al qawi ay ala a'mal al birr wa mashaq al ta'a والصبور على تحمل ما يصيبه من البلاء والمتيقظ في الأمور المهتدي إلى التدبير والمصلحة بالنظر إلى الأسباب واستعمال الفكر في العاقبة yace mu'mini mai karfi shine wanda yake yake da karfi a cikin ayyuka na gari ayyuka na biyayya na ta'a ka san in za ka yi aiki na ta'a na gari sai ka fi karfin zuciyarka shedan ba zai yarda ba ka fi kowa karfi ka fi kowa iya dambe amma zuciyarka ta fi karfinka to ka fi kowa rauni ke na a shar'anci sai kana da karfin da za ka fi karfin zuciyarka don duk ayyuka na alkhairi in za ka yi shaidan baya su shi sa duk abin da za ka yi saboda allah sai shaidan zai karya ma gwiwa sa ma kiwuya ya sa ma amma duk abin da za ka yi baka da lada a ciki sai sa ma karfin zuciya karfin gwiwa in aka zo aka same ka gida aka ce masallaci ko makaranta ko wa'yansu an samu marayu ko menene da menene da menene daga kai sai mai shi gaba shi naira dubu goma amma in cikin taron jama'a ne aka faɗa kai da kaga kasan miliyan ɗaya ma ya yi kaɗan dangane da matsayinka sai ka fito da abin da ya fi haka amma kai inda aka ji aka same ka daga kai sai shi naira dubu goma ka bari sai ka ce ai na allah baya yawa baya kaɗan saboda daga kai sai shi in kai kai saboda Allah sai shi kai sa ma kiyoya amma an tashi ne cikin jama'a sai da aka kamba maka aka yabe ka aka aka jinjina aka jinjina in ka tashi sai ka ce ga naira dubu goma ba kai kai kanka ka san ba zai yi ba to shi yasa al-mu'min al-qawi wanda yake da karfi a cikin aikin nagarta da hakuri a cikin wahalar rayuwa da bin Allah madaukakin sarki mai hakuri ala tahammuli ma yusibuhu min albala'i wanda yake da hakuri ala tahammuli ya jajirce ya jure wa abin da zai same shi na bala'i Allah ya sauke wal mutayaqqib wanda yake yana san mana duk abin da zai faru ba ba zai shige masa duhu ba yana kallon nan yana kallon yana tunani me zai faru me zai faru in ai kaza me zai faru yasa mumini ba zai zama ba shi da hankali ko dole ko a da'iman yana yana farke ne ba shi da abin nan al-mutadi ila tadbir ya san yadda za a tsara abubuwa yadda za a shirya abubuwa yadda za a samu maslaha saboda dangane yana tunanin sababba sabab kaza zai zama sababin kaza kaza zai zama sababin kaza an fahimta shine almu'minul qawiyyu kenan khairun wa ahabbu ila Allah min almu'minid da'if yafi kirki yafi alkhairi yafi soyuwa zuwa Allah dangane da mumini raunannen mumini da abu ya faru sai imanin ya buya sai ga yana ku yana kai kara ya kasa ya kasa jajircewa ya kasa kuma aka ce allazina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtaduna abinda aka faɗa kenan eh wa fi kullin amma dai ko menene zai je dawo kowanne ne a cikinsu alkawiyu wadda ifu khairun akwai alkhairi a cikinsu a haris alama yan fa'uka kai kwaɗayin abin da zai ma amfani kai kamar kana yi duk abin da zai ma amfani neman ilimi zai ma amfani tashi kan yin sana'a zai ma amfani kai noma zai ma amfani kai duk abin da zai ma amfani duniya da lahira kai kamar kana yi a ciki kada kai sakaci kada kai kiwiya wasta'in billahi tare da cewa kuma kana neman taimako daga Allah saboda an ce la haula wala quwwata illa billah duk kwarewanka duk ka tashi kai sana'a ka tashi kai noma ka tashi kai siyasa kai kasuwanci kai duk wani abin da zaka yi tare da cewa kana neman taimako daga Allah duk abin da zaka yi kai da sunan Allah bismillah da shi za ka yi noma za ka yi sana'a za ka yi kasuwanci za ka yi komai da komai to sai Allah ya saka maka albarka a ciki sai Allah ya taimake ka a ciki in za ka yi siyasa ka yi da sunan Allah iqra bismi rabbikal ladhi khalaq in za ka yi kasuwanci ka yi da sunan Allah in za ka yi noma ka yi da sunan Allah za ka yi sana'a ka yi komai da sunan Allah sai Allah ya saka maka albarka a ciki dan abu kaɗan sai ga ya zama mai albarka wasta'in billahi ka nemi taimako daga Allah madaukakin sarki wala ta'jaz kada kai kiwiya kada ka gaza ka zama ranko kada kai gaza gaza ka je ka yi noma din ka je ka watan bakwai ka gyara waje kai mai ka saka amma kana sane da cewa da gyaran wajen da kwayar da ka saka ba abin da zai ma amfani sai in Allah ya ga dama shine wasta'in billahi wala ta'jaz fa'in asabaka shay'un in wani abu ya same ka falata kullau an ni fa'altu kaza wa kaza ɗanar ce to da na yi kaza ai da na yi kaza ai da na yi kaza to wannan in wani abu ne da ya danganci abin da ya zama kaddara ko abin da ya zangaci rayuwa ko duniya amma in wajen ibada ne ka ba shi naira dubu goma zakka ka ce ina ma da na ba shi dubu ashirin kai sallah raka'a bakwai ko ina ma da goma sha ɗaya na yi kaza kaza to wa'annan a cikin aikin alkhairi yana da kyau amma abu ya riga ya samu kaddara ta riga ta faru ai da nayi kaza ai da ban biyo wajen ba ai da na a kaddara ta da riga ta faru ba ka da yadda za ka yi wannan abin duk yadda aka yi inda ka bi zai same ka tunda Allah ya kaddara rannan zai same ka ba abin da zai hana ya same ka ka bi wajen ba ka bi wajen ba kana gida ne kana kwance ne kana tafiya ne wannan abin zai same ka abin da zaka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un walakin qul ka ce qaddara Allah Allah ne qaddara tasowa na gida zuwa inda da je na tuntube ko inda aka yi kaza gome Allah ne kaddara haka zai faru kai da ka san haka zaka bi wajen to Allah ne ya rufe maka baka sani ba saboda kaddara ta faru wa ma sha'a fa'ala abinda Allah ya ga dama zai aikata fa inna law taftahu amala shaytani ai law tana bude hanyoyin shaytani sai ta hana ka dogara ga Allah sai ta hana ka cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ta hana ka komawa ga Allah sai ta hana ka neman sai ta dora sai ta saka dawo kana dogaro akan kokolwanka akan tunaninka akan tadbirinka akan shirye-shiryenka duba abin da zai amfana maka an fahimci wannan amma munasabatil babi babun fil qadari ما مناسبة الحديث بالترجمة الترجمة هو عنوان عنوان الدرس هو الترجمة الترجمة هي عنوان الدرس ما منا ما مدى مناسبة أين محل الشاهد في هذا الحديث شيء أه؟ مهم. مهم. أين محل الشاهد فإن أصابك شيء فلا تقل أدور هدن كم محل الشاهد لو أني فعلت كذا وكذا إيه قل قل قد نص نص الكلام ونفس العنوان أليس كذلك؟ ai shi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma ma'ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ne ya sa wannan in ba dan Allah in ba Allah ya kaddara ba da zai same ka baka da dabara kenan eh qaddara Allah wa ma sha'a fa'ala wannan kaddara ce daga Allah abinda Allah ya ga dama zai aikata ba ba dabara ba tsibi ba dabara eh ya me قال حدثنا هشام بن عمار قال هذا حديث حسن ولا منكر قال حدثنا هشام بن عمار ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول سمعت أبا هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labari Abu Hurairah yace yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labari yace ihtajja Adamu wa Musa annabi Adamu da annabi Musa su ne suka zo suna kafa hujja ihtajja muna jayayya muna fada na kawo hujja don na kore ta kai ma kawo hujja don ka kore ta ka karf na kawo hujja don na karfafa magana ta ra'ayina kai ma kawo hujja don ka karfafa magana ka da ra'ayinka kafin a san waye hujjarsa tafi karfi abin da ya faru kenan fa qala lahu musa sai annabi musa ya ce ma annabi adam ya adam anta abuna khayyabtana wa akhrajtana min aljanna bi dhanbik ya adam anta abuna kai ne ubanmu kai ubanmu ne khayyabtana ka tabar da mu wa akhrajtana min aljannati bi dhanbika ka fitar da mu cikin aljanna da zunubi laifinka fa qala lahu adam saboda ai hujjar ta manya mutace mutane sai adam ya ce ya musa ya kai annabi ya kai musa istafaka allah bi kalami allah ya zabe ka da maganarsa a taura wa hatta laka taurata biyadi ya rubuta at-taura da hannunsa atalumuni ala amrin qaddarahu Allah alayya qabla an yahrukani bi 40 sana zaka zarge ni da abinda Allah ya kaddara min kafin ya halice ni da shekaru 40 zaka zo ka zarge ni da da abinda Allah ya kaddara min shekara 40 kafin ya halice ni ya faru ka ce dan me fa hajja adamu musa sai annabi adam ya fi annabi musa karfin hujja fa hajja adamu musa fa hajja adamu musa manzo Allah ya maimaita su sai maganar hujjar annabi adam ta fi karfi akan hujjar annabi musa to me ya faru ya aka yi yanzu ya mutum ya kafa hujja da kadara suka ce ba wanda ya isa farko ma suka ce ai annabi musa yanzu inda muke ba duniya ba ce balle ka zarge ni da wannan matsala magana ta kare an gama da ita sa'an nan matsala ta biyu abu ne aka yi shi ya wuce kafin abu ya faru ba za ka dogara da kaddara barin saci kudinsa bari ka za ka a'a sai in abu ya faru lokacin da za ka yi ɗin ka kallo cikin lawan mafi zai gaga an kaddara kai ne ka zaban makanka amma da zarar abu ya faru ba makawa ya faru to ka san an kaddara kenan dole ya faru ba abinda kuma zai hana faruwarsa ba dabara ba kuma ba dabara to bayan abu ya faru an gama mun bar duniya baki daya inda zaka ce min don inda ake jayayya kenan inda wannan magana take da amfani kenan amma har muka gama wannan matsala muka zo lahira in laifi Allah ya gafarta laifi ya yafi kaza kaza duk baki dai kuma ka zo ka dauko wancan tsohuwar magana an fahimta kuma kai shin kai Annabi Musa a cikin shari'arka an baka izini ne ka zarge ni a shari'arka akwai izini cewa ka zo ka zarge ni da wannan aiki babu ko to shi ne sai manzo Allah ce fa hajja adamu musa fa hajja adamu musa fa hajja adamu musa manzo Allah ya yi murna da haka nan ko bai murna da haka ba so uku to sai mu duba ya adamu anta abuna kuma yace ya musa istafaka Allah bi kalami وخط لك التوراة بيده و... يا فيني يا موسى أنت أبونا طيب أنا أبوك إيه ماذا في نيني أبوك شيمي خيبتنا كاتابت دمو كفتر دمو الجنة دليل في النكي تسيعك يا موسى كيد الله يزافيك da maganarsa a matsayinka kenan wajen Allah ya rubuta maka attaura da hannunsa yanzu kuma ka zo ka ɗauko wata magana da bai kamata ka faɗe ta ba matsayinka ya fi ƙarfin ka faɗi wannan maganar ai ya kamata ka fi kowa sanin cewa abinda Allah ya ƙaddara ba haka bane ba wa'asa adamu rabbahu fagawa thumma me thumma ijtabahu wa tawalla fatfahada to me kuma ka wannan magana ku a'a kai annabi Musa ka manta ne a lokacin da Allah ya ce inni ja'ilun fil ardi fil ardi ce ko fil janna ba haka bane ba ashe ba abin da zai hana annabi Adam saukowa a kasa ba saukowa fitowar shine ka wannan zuri'a ba da aka fito da aka halice shi yana cikin aljanna duk niman aljanna ba gama ba sai da aka halice masa nana hawa sai da aka halice masa mace ta haifan masa ƴaƴa daga waɗannan ƴaƴan duk ciki duk cikin da ta yi ƴaƴa biyu take haifa haifarwa ɗa da ƴa namiji da mace namiji mace mace da mace namiji da mace to farkon duniyar rayuwar kenan ya za a yi a samu yaɗo sai aka ce sai a sa aure tsakaninsu ba yanzu ba ne za ka je unguwa ka za ka auro za zo unguwan ku aura a'a ba inda za a je gida ɗaya ne gida ɗaya ne aka samu uwa da uba ɗin kuma aka samu ƴaƴan su kenan kuma ba inda za a je a farkon halittar kenan to sai aka ce kowane ciki ƴaƴa biyu ake haifa sai aka ce ɗan cikin wannan da ƴar cikin wance sai a hada su aure ba da haka aka yi har aka samu zuri'a ba sai aka samu cikas waje daya da aka samu wani bawa sai shi yake bin yake yin iyayen sabbi iyaye ka zo gatar da iyaye sun shimfe da yadda ake tafiya da aka kawo kansa shi cikin yar uwar tagonsa da aka haife su kyakkyawa ce wancan kuma yar uwar tagonsu ba ta kai wajen kyau ba sai aka ce ga ka'idan da ake tafiya ya ce a kowa ya auri yarkuwar tagonsa wannan ta fi kyau shi ma ya auri wancan mana ya haƙuri da abin da ya samu zaga tun farkon fitilar duniyar kyakkyawa mace ke nauka sababi kyakkyawa mace ita ce sababin wannan fitilar ya ce shi bai yadda ba sai dai ya auri yarkuwar tagonsa tagoicinsa wacce take kyakkyawa shi ma wannan ya yi haƙuri ne ya auri yarkuwar tagoicinsa wacce take gata nan dai ba tare da tankwazo ba to shi ne aka kafa aka ce to yanzu shi kenan za a kafa za a yi zanke hukunci kowanne ne ya zo ya kawo kurbani abinda zai kusan zai nemi kusanci da Allah ibada wanda Allah ya karbi ibadarsa shi zai ne zai aure kyakkyawar mace to bawon Allah na gari da ya je garkinsa da ya je inda zai ɗauko abin da zai sai kalli abin da ya fi komai tsada ya ce shi zai baiwa Allah Allah ce lan janalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ka dauki tsohuwar hula ka bashi kai aikin alkhairi da zaka bayar sai ka ce Allah fa zan bayo ba shi zan kalla ba dan me zan bayo Allah wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhi illa tubmidu fi sai dauko babban dabba wacce ta komai tsada a wurin yace gashi ya kawo ba Allah wannan kuma mugun bawa da yake marowaci ne marowaci bai cancanci a wurin kyakkyawan mace ba sai je da zai dauko da ya je rumbu sai dauko da zai dauko zanganyen sai dauko tsohuwa tsofaffi wanda suka lalace da ya kalla ya ga kwaya ɗaya mai kyau sai cira bin shi za ka yi ma Allah mummuna shi ne fata kubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulan wallahi zan kashe ka na kiya an shimfida shari'a an shimfida tsari kuma ka zo ka ka buge ni ka kada ni a wajen la'aq allamu muwatta'atun lil qasam wallahi aqtulannaka bi nun at-tawkid thaqila wallahi tabbas da'ir ba ko shakka wallahi zan kashe ka zaka bar duniya shi yana son kyakkyawan mace amma ba zai kai wa Allah mai kyau ba ya kai abu mara kyau ashe kai ka fi dacewa ba haka bane ba wannan kuma shi fi dacewa da kyakkyawa ba haka bane ba to shine sanadiyar farko zubar da jini kenan a dan adam tun daga wannan lokacin wannan fitintinu kake gani shi yasa aka ce duk sa'an da aka zubar da jini yana da kamashi har ana da kasa an fahimta to sannan da aka shimfi da rayuwar shine aka ta hayayyafa aka ta hayayyafa sai da aka sauko tukunna da farkon halitta ma ka ce inni ja'ilun fil jannati khalifa inni ja'ilun fil ardi khalifa annai musa ka manta ne cewa a kasa doron kasa za a zo ai wannan yadon kai ba da kazo din a cikin aljanna aka ina aka ina aka fito ba duniya bane ba sai da aka sauko an fahimta fa hajja adamu musa fa hajja adamu musa fa hajja adamu musa wannan baya nuna cewa wad ya halatta a shar'ance suka ce a shar'ance bai kamata ma a zargi annabi adamu ba saboda Allah ya gafarta masa ya yafe masa to don me kuma za a dauko wancan mas'ala shine malamai suka ce ka'ida in mutum yayi sata ko yayi kaza ko yayi menene ya tuba ko aka tsayar masa da haddi ya tuba ya daina wanda ya saba wa shine ya saba wa Allah sai Allah ya gafarta masa ya yafi masa magana ta kare sai ka zo kuma ka ce mishi farawo aka ce kai mishi kazafi sai a zo a yi maka haddi wanda aka yi wa ya yafi an wanke magana ta kare babu ita sai kuma ka zo ka zarge shi da wancan ka ce farawa ko makaza ko mai kaza ma'ana to wannan da ka faɗa sai ka kafa hujja ya a yaushe aka yi in wancan ne babu ita babu shi an gama don ma za a ce ma mutum farawa don ya sata su ɗaya ba wanda ake ce mazina ce ne ai farawa ne ai fas wanda yake aikin shi ne yake yi amma don ya yi su ɗaya ya tuba ba zai zama sifa ba yaushe yake zama wa sifa su ɗaya su ɗaya ba zai zama sifa an fahimta to shi sa ba za ka kafa hujja da kaddara ai Allah ne kaddara amma in abu ya riga ya faru kuma kowa ya san cewa da abin da zaka yi na alkhairi da abin da zaka yi na ba ka da iko ba yadda za a yi sai kaddara ta gudana a ciki an fahimta hadisu sahih قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك عن منصور عن ربعي an aliyin kala ai kiyasin magana tun da ce ya adam anta abuna da adam sai ce ya musa anta ibni ba ka bane ba anta ibni ana abuka me yasa ya kauce mun ne ce kai da Allah ya zabe ka da maganar sa ya rubuta ba kaza kaza kaza kaza kaza kai ne da ce anta ibni to hujjar ba za ta yi karfi ba da kai da kake da matsayi kaza kai da Allah ya mawa kaza kai da Allah ya ma kaza sa'annan kuma ka zo kana tattauna wannan magana baka sani ba in ba haka ba yace ya adam anta abuna da shi adam ce ya musa anta ibni ba anta ibnu na anta ibni ba haka ba ne ba kiyasa magana haka ya kamata ya zama ba to sai kauce sai ka mishi siffar da zai iya shafi zai iya zai iya me sai ka masa siffar da zai iya eh ya kambama shi ko ya girmama shi a anta abuna girmama ne an ta abu na shi ma girmamawa ne eh shi yasa aka ce ya fi shi karfin hujja ya fi shi karfin hujja ya fi shi karfin hujja قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك عن منصور عن ربعي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع ce mu'mini bawa ba zai taba samun imani ba sai ya yi yadda da abubuwa guda hudu billahi wahdahu la sharika lah wa anni rasulullah wa bil ba'th ba'da al maut wal qadar mahallu shahid wadihun غير قابل للنقاش أليس كذلك لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع بالله وحده لا شريك له وأني رسول الله نبي كنا وبالبعث بعد الموت وبالقدر هذا محل الشاهد كنا مطابقة الحديث بعنوان الباب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت na Aisha Allah kara mata da ta ce du'iya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila janazati gulamin min al-ansar an kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa janazar wani yaro cikin mutanen lansarawa fa qultu sai na Aisha ta yi maza maza ta ce ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tuba li hadha usfurun min asafir al-janna tuba ismu da ismu tuba madalla ko kuwa suna ne na aljanna ko cikin aljanna sai ce madalla da wannan usfur min asafir aljanna tsuntsu ne cikin tsuntsayen aljanna lam ya'mali su'a wa lam yudriku bi taba aikin laifi ba bi wa lam yudriku bi kai lokacin da zai balaga a dora masa alkalami ba yaro ne karami ya mutu kafin ya balaga kuma kowa malamai sun ijma'i duk ƴaƴan musulmai da suka mutu kafin balaga suna cikin aljanna to sai na Aisha ta faɗi wannan magana qala sai manzo Allah ce awa ghayra zalika ya Aisha ina mana awa ghayra zalika ya Aisha eh eh to ina mana ko dai wannan haka eh ya me a abinda ta fada gaskiya ne ko ba gaskiya ba haka yake ko ba haka yake ba domin yasa aka ce mata awa gaira zalik eh ai da kin fadi wanda kin yi wannan wannan abin da kika yi da yafi menene wannan wannan abin da ta yi ki tawakkufi ki kama bakinki ko bal ay ghayra zalika ahsan wa aula wa huwa tawaqquf ki tawaqqufi ba abin da miki zafi in baki fada ba baki laifi ba wanda zai ce dole sai kin fada wannan magana ta fada dole ne ta fade shi da aha qala an-nawawi imam an-nawawi yace ajma'u ajma'u man yutaddu bihi min ulama al-muslimina duk malaman musulmi sun ijma'i cewa ala anna man mata min min atfal almuslimina fa huwa min ahli aljanna duk wadanya duk ƴaƴan da suka mutu ƴaƴan musulmai kafin su balaga suna cikin aljanna malamai sun ijma'i haka to me yasa aka ce awa ghaira zalik wal jawabu an hadha alhadith annahu sai yace la'allahu nahaha an al-musara'at ila al-qatl min min ghairi dalilin an tsawata mata ne saboda karta ya abu yanki ba ta da dalili ko hujja ko kuwa au qala zalika qabla an ya'lama anna atfalal muslimina fil janna ko kuma manzo Allah ya fada mata haka ne kafin a sanar da shi cewa ƴaƴan musulmi duk suna cikin aljanna wanda suka mutu kafin su balaga sai ce malamai sun yi tabbatar da cewa irin waɗannan matsaloli da za ka iya faɗa ba ka yi laifi ba in ya zama na isu suka ce iza kanar kalamu min fiddatin ba su kutu ba kusa wannan karin magana ba ne iza kanar kalamu min fiddatin fasukutu min zahabi wanda ya fi tsada kenan zinari iza kanar kalamu min fidda fasukutu min zahabi wai in magana ya zama yana da darajar azurfa to shuru yana da darajar zinariya gaskiya ne haka karin magana ya ce karin ma'iza kanar kalamu min fiddatin fasukutu min zahabi an fahimta? tuba da haza usfur min asafirin janna lam ya amadi su'a wa lam yudrikuhu qala aw ghayr zalika ya aisha sannan sai manzo Allah ce inna allaha khalaqa lil jannati ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi aba'ihim ya aisha Allah madaukin sarki ya halicci ya halicci ɗan aljannatu suna cikin tsatsan iyayensu wa khalaqa lin nari ahlan ya halicci kuma ɗan wuta khalaqahum laha wa hum fi aslabi aba'ihim suna cikin tun suna cikin tsatsan iyayensu an an halicce su waɗannan ɗan wuta ne waɗannan ɗan aljanna ne to wannan kuma wannan magana kuma da aka zo ta zo da karshe ina ta ci karo da maganar Aisha ta ci karo da maganar Aisha ba ta ci karo da maganar Aisha ala haddathana aina mahallu shahidi kitabul qadar ما ما بدا مطابقة هذا الحديث بعنوان الباب كتاب القدر أين محل الشاهد خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم كيف نفسر هذا الكلام بالقدر إيه يا أكي أنقدر أكي محل شاهد واضح كده حديث صحيح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة قال جاء مشركو قريش قريش مشركو قريش سكزو يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر سنة جاية لمنظر الله أكن قدر رسول بسيطة فنزلت هذه الآية sai wannan ayat sauka yawma yushabuna fin nari yawma yawma mansubun bima za sai ka ce bi hasbi ma qabla yawma ko zarf ko kuwa hasbi hunaka jumla qabla yawma yushabuna fin nari ran da za a ja su a cikin wuta ala wujuhi ana jan su fuskar su a cikin wuta zuku massa sakar gudandani zafin wutan sakara inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar aina mahallu shahid inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar hadithun sahih قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عثمان مولى أبي بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي مليكة عن أبيه أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فذكر لها شيئا من القدر فقالت يشهد أن عائشة سيما قال يفد وانا أبقى من القدرة ستشي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستشي ناق وجه من الله صلى الله عليه وسلم هنا فرنشوا من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة وانا يما قال من القدرة يفد وانا أبو رانا الله تنزأ تنبيشي كاو بياني wa man lam yatakallam fi lam yusaqan wannan hadisin da'ifi ne ba sai an mata lokaci akai ba ko qala abul hasan al-fattan حدثنا وهازم بن يحيى قال حدثنا عبد الملك بن سنان قال حدثنا يحيى بن عثمان فذكر له حديث ضعيف قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا داود بن ابي هند عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال يجي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita ya wajen sahabbansa shi yasa mun suna jayayya ya tasimuna fil qadar kowa yana jawo ayar da yake so ya karfafa hujjarsa a cikin alkur'ani ba mu yadda da kaddara ba ai ayoyi kaza sun ce kaza ai mun yadda da kaddara ai ayoyi kaza sun ce kaza ba an dauki alkur'ani ana karo da ana bugin ana ana an dauki alkur'ani ana karo da shi kenan wannan ya faɗa kaza wannan ya faɗi kaza ko faka annama yufqu fi wajhihi habbur rumman min al-qadab wanzu Allah na ganin su sai ya fishi sai ransu sai ya fishi sai aka fuskarsa ta yi canza ta yi jajir kamar an fasa rumman ai an san rumman ko rumman ja ne aka fasa ya tarsa ya tarwasu a fuskar mutum ya fuskar za ta zamo sai ka ce ka ce manzo Allah an an fesa rumman ne a fuskarsa fa qala bi hadha umirtum aw li hadha khuliqtum abinda aka ce ku zo kuna tattaunawa kenan ko abinda aka halice ku saboda shi kenan تضربون القرآن بعضه ببعض القرآن كنا دوكا جونا بهذا حلقة الأمم قبله abin da ya halakar da al'ummar da suka gabace ku kenan su zo suna jayayya su dauki ayoyin Allah suna karo da juna qala fa qala abdullah ibn amr ma qabattu nafsi bi majlisin takhallaftu fihi an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma qabattu nafsi bi dhalika al majlis wa takhallufi anhu ya ce ban yi murna da abin da nake son ji kamar wannan zama da aka yi kuma ban ji daɗi ba da ban samu zuwa wajen ba hadithun hasan al-sahih qala hadathana abu bakr ibn abi shayba wa ali ibn muhammad qala hadathana wakiyh qala hadathana yahya ibn abi hayya abu han abu eh أبو جناب الكلبي عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش منظر الله صلى الله عليه وسلم إيش لا عدوى بات حربي mutum wani ba shi da lafiya wani zai kusance shi kamu da wannan rashin lafiya muzalla ce babu wala tsiyarata babu kuma camfi tsiyara daga minar tsairi laraba sun kasance in suka fito za su wata bukata sai tsuntsu ya tashi da ya tashi sai ya dama ya ce akwai alkhairi sai su tafi da tashi tsuntsun sai ya hagu ya ce ba alkhairi sai su dawo gida in ma suna so su tabbatar da kansu za su tashi tsuntsun su bar ya tashi in ya tashi ya dama ya ce akwai sa'a in ya yi hagu sai ce ba sa'a an fasa kenan sai a koma gida wala hammata babu hamma hamma suka ce العدوى مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره بالمجاورة والقرب وهو يعتمد أن المراد به نفي ذلك شيء dan wani ba shi da lafiya ka kusance shi ko ya ci abinci da cokali in ka ce kai ma kamu da wannan lafiya shine aka ce a'a imanin ka yafi karfin haka saboda za mu zo karshe mu ga abinda balarabin kauye ya fada manzo Allah ya kafa manzo Allah hujja manzo Allah ya masa gyara an fahimta فقام إليه رجل أعرابي فقال سيون بالعربي تاسيتي يا رسول الله يا منزل الله صلى الله عليه وسلم كاتي با حربي ولا با حربا ولا تشوتسا أرأيت البئر يكون به الجرب يا منزل الله كباني لاباري راكمينا رجرجي فيجرب الإبل كلها sai ya zamo sababin duk rakun su kamu da garje tun da yana cikinsu yana gogayya da su iya abin da ya fahimta kenan ko ya ce me ya aka yi rakumi ɗaya yana da garje yana da cuta da ya shiga cikin rakunma sai da duk suka ɗauki cutar kala sai mazu Allah ce fa zalikun qadar ai kaddara ke faman ajraban awwal na farkon shi wa ya samar da shi na farkon shi wa ya harba masa eh Allah to shine tasiri Allah ne ga dama wa yace za su kafa in ka ce shigowarsa ne sa suka kamo shi ina ya shiga ya kamo ya samu babu Allah ne kaddara zai same shi su ma Allah ne kaddara zai same su aina mahallin shahid ne قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن عيسى الخزاز عن عبد الاعلى ابن ابي المجاور عن الشعبي قال lamma qadima adi bin hatim al-kufa da adi dan hatim ya zo kufa atainahu fi nafarin min fuqaha'i ahli al-kufa sai muka zo manyan malaman kufa fa qulna lahu sai muka ce hadithna ma samita min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka ba mu labari kai mana hadisin da ka jiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yace na waje wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fa qala sai ce ya adi bin hatim ya kai adi dan hatim aslim taslam aslim taslam ka musulunta zaka kubuta ina ba ka musulun za ku kubuta aslim ka mika wuya taslam za ka kubuta ma'ana duk wanda duk musulmi ya kubuta kenan ba wanda zai sha azaba qultu sai adi dan hatime ce wa mal islam menene musulunci fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce tashhadu an la ilaha illa allah wa anni rasulullahi وتؤمن بالأقدار كلها محل الشاهد خيرها وشرها حلوها ومرها أما والله حديث ضعيف قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أصبات بن محمد قال حدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي مرزق الله صلى الله عليه وسلم يجي مثل قلبي مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاتي yace kaga zuciyar dan adam in za ka kalli siffar zuciyar dan adam yadda ka san risha ma ma'anar risha ma hiyar risha gashi fifiki in aka rataya shi a tsakiyar daji iska ta zo sai ta yaya in ta kada ne ya kada ta kada ne ya kada ta kada ne ya kada ta kada ne ya kada yace haka zuciyar dan adam take saurin tasiri da abu ba za ta tsaya akan waje abu ɗaya ba da wani ya zo ya shigar ma da abu sai ga ya sa mata kokonto da wani ya zo ya shigar da wani abu sai suka mata kokonto da wani ya zo haka take tana da saurin wa ma sumiyal insanu illa li nasihi wa mal qalbu illa annahu yatakallab وما سمي الإنسان إلا لنسيه وما سمي القلب إلا أنه يتقلب إنما معنى يتقلب إلا جد ياوى هكذا زوجيا تو إنسان من النسيان أو من الإناس أه؟ الإنسان من الإناس أو من النسيان من النسيان أو من الإناس من النسان ما هو الدليل على ذلك mara min al-inas dan adam an ce dan adam ne saboda ɗaya bikewa ba zai rayu shi kadai ba sai da dan uwa wasu ka ce kuma a'a saboda yana da mantuwa wala kad ahidna ila adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma hal huwa min al-inasi aw min an-nisyani ka canza kenan eh a mutum ka faɗi magana ka tsaya kan kafafunka sai abin da ya ture mabuzo na kar ka zama kalbu kai manta ta kallab ka faɗi wannan ka faɗi wannan ka faɗi wannan ka faɗi wannan eh mutum abin da ka sani ka tsaya kan abin da ka sani sai ka samu hujja to lokacin za ka bar abin da ka sani da hujja a san gaskiya da fata a kan hujja ba haka bane ba eh ya fi mai? eh ka ce fahimtar gaba to da akan mai gado garkace eh da akan mai gado garkace kan mantuwa kafin a faɗi wannan magana ka ce su miyar insanu minan nisiyani ba ka faɗa ba ilimi ne ba ilimi ba ne ba ba ilimi ka faɗa ko jahilci ka faɗa eh me ka faɗa ilimi to za mu gani ilimi ne ko ba ilimi ba ne menene ilimi ma tukunna إدراك نسبة مجزوم بها واقعية عليها دليلها هل يتفق على هذا الكلام farko ma tukunna abinda ka sani din kayi yake haka yake ko kana shakka to tun da kayi shakka bai zama ilimi ba al-nisabul ilmiya eh ah ba zai kai wahami ba don malamai sun faɗi wannan magana da kafa da minan nisyani minal inasi kowa ko sai da kafa hujjoji ko تقلب الرياء بفلاته قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي بعثني يعني أن الأعمش يعلى وأن النسخة تتوكي عن الأعمش عن سالم بن أبي أبي الجعد عن جابر قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ونبى الأنصار يا من الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisin ba tattauna madamu tabaqatihi bil bab wa ko masalul qalbi mithlu risha tuqallibuha ar-riyahu bi falatin ma madamu tabaqat hadha al-hadis bi unwan abab al-qadar ha wannan hadisin aina mahallu tuqallibuha eh eh to lokacin zai wani balarabe ya ce ya rasulallah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inna li jariyatan a'zilu anha ya manzo Allah ina da kwarkwara ina da koyanga ina da ina saduwa da ita amma sai ina mata azalo qala sai manzo Allah ce sai ya'tiha ma qaddara la kai azalo ko kar kai azalo abinda aka kaddara mata wallahi zai same ta za ta fa'atahu ba da zalika fa qala sai wata rana kuma zuci ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qad hamalatil jariyat ai ta dauki ciki duk da cewa ina mata azalo ai an san azalo ko fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma qaddara li nafsin shay'un illa hiya ka'ina duk abin da aka kaddara mara wallahi abin zai kasance kai azalo ko kar kai azalo ya danganci imanin mutum to ya kai kuma ya azalo kuma tana ba kana azalo shine ba azalo shine lokacin da zaka yi inzali ka ci to in wani in ya riga ka fa in ka banta fa kafin kai azalo din wani ya riga ya sauka fa shi yasa don mutum yana azalo don mutum ya sa roba in ba shi da hujja zai ce ba ba cikin sa bane a'a ko kankani ya huje shi zai zai daukan ciki don a nuna maka duk dabaru ka ba sa iya hana kaddara ما قدر لنفس شيء محل شاهد في نقول قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن ابي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر الا البر اتباع بنك كار ثور ريسي نغرتا سي بن الله سي بييا إما بييا بييا wala ya rudu kadar illar du'a ba ku abinda kuma ke hana kaddara sai addu'a wa innar rajula la yuhramu rizqa bi khati'atin ya'maluha mutum kuma ana haramta mishi arziki saboda wani laifin da yayi ya samu arzikin amma ya laifi sai Allah ya sa kudin ko ya bata ko a kwace ko ba zai amfani da shi ba to wannan magana la la yazidu fil umri illa al bir ma'ana rayuwa tana ma'ana rai ana samun tsawon rai albarka albarka ina mana albarka ya zidu ziyada ma mana ziyada ba ka bai ce yana albarka ya ce ya zidu ma mana ziyada goma aka kara biyar ya zama sha biyar eh yana karuwa yamhullahu ma ya sha tumama na yamhullahu ma ya sha wa yuthbit sai suka ce kaddara ta kasu kashi biyu akwai kaddara jazima akwai kaddara mu'allaka kaddara jazima ba ta karuwa kaddara mu'allaka ai zai samu wannan arzikin amma in bai saba wa Allah ba arzikin zai mishi amfani kaza kaza kaza kaza in kuma ya saba wa Allah arzikin ba zai mishi amfani ba ma'ana dama tun daga kaddara kaddara ce mu'allaka zai shekara 100 a cikin rayuwa amma in yayi biyayya ya bi iyaye ko ya bi Allah Allah zai zai shekara 120 ko 30 da na farko da na bin duk kaddara ce haka suke cikin kaddara shine qadarul munjiz da qadarul muallaf ke shine qadara muallaf in aka dauki wannan tsarin babu ne babu wani abin da za a fada a ciki ko an fahimci wannan duk yau suka ce ai karin abin da ake nufi da karin albarka ya rayu shekara hamsin amma aikin da ya yi wani wanda ya rayu shekara ɗari ma bai samu wannan aikin kamar imamun nawawi shekaru shi duk talatin da nawa ne bai shuce arba'in da amma aikin da ya yi wanda ya shekara tamanin ma bai yi aiki an fahimta? eh? ban ji ba? ina suka ci karo da wannan eh abinda ake son a fahimta shine duk suna an rubuta su cikin kaddara ne ba wannan ba ya zo ne daga baya ba shi ma yana cikin kaddara in yayi kaza kaza in yayi kaza kaza zai rayu shekara 100 lafiya lafiya kaddara ne amma in yayi iyaye ma iyaye biyayya ko yabi Allah ko yayi kaza kaza kaza zai rayu shekara 120 tun farko haka suke rubuce ba haka bane ba kaddara ke ne kowanne قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عتاء بن مسلم الخفاف قال حدثنا الاعمش عن مجاهد عن سراقة بن جؤثم قال قلت يا رسول الله سراقة يا من الله صلى الله عليه وسلم الامر فيما جف به القلم وجرت به المقادير ام في امر مستقبل يا من الله amma ayyukan da muke yi muna yi ne kan abin da kaddara aka rubuta tintini an jaffa an yi rubuci ya wuce ba abin da za kara ba abin da zai rage ko ko a'a abubuwa ne za su ta faruwa daga baya bal fi ma jaffa bihil qalam yace a a ayyukan duk cikin abin da aka rubuta ne har bakin alkalami ya bushe rufi'atul aqlam wa jaffat wajarat bihil maqadir sa'annan sai manzo Allah ce wa kullum muyassar lima khuliqa lahu kowa za a hore masa abin da aka halice shi saboda shi din ne in Allah ya halice ya halice ka zaka shiga aljanna sai sa a haife ka cikin musulmai ka rayu cikin musulmai kana musulunci ka ga haka zai ka mutu haka shi ma ai ala hadathana muhammad bin musaffa al-himsi قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي inna majusa hadhihi al-umma al-mukaththibuna bi aqdarillah yace majusu hazi majusa wannan majusa mutanen da suke shakka suke suke inkarin qaddara kuma suna sun yadda sun imani bi ta'addudul aliha suna bauta bauta suna kaza kaza kaza sai ce su ne majusawan al'umma shine waɗanda suke karya taqaddara abinda Allah ya kaddara in maridu fala ta'uduhu وإن ماتوا فلا تشهدوهم وإن لقيتموه فلا تسلموا عليهم سكتي وانا حديث حسن دون جملة التسليم فلا تسلموا عليه وعليكم السلام ايه ما سمع suna cikin me me ya hada inshora da wannan masbabin eh inshora na nuna cewa ba a da kaddara ba inshora na nuna cewa ba a اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم gobe ka dawo da insurance